الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه السميم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to da yake mun shiga yammaci na asabar uku ga watan safar shekara hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1443 da ya muwafaka da 11 ga watan tara shekara ta 2021 miladiyya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam za mu ci gaba da karatu na balaga mi'atul ma'ani wal bayan na ibn shahina rahimahullahu ta'ala a shi ma darasi na nawa kenan darasi na shida eh muna cikin ilmul bayan ilmu albayan ko kuma mun shiga bayani akan abin da ya shahi a tashbihu a tashbihin nan dai mun ji bayani akan ma'anarsa da arkanu ɗinsa a sannan aka ɗauki arkanu aka fara tafsili a kansu ana faɗaɗa bayani a kansu an yi bayani akan almushabbahu da almushabbahu bihi sannan yi bayani akan wajahu shabahi sannan aka yi bayani akan adatu shabahi ko adatu tashbihi sannan aka yi bayani akan algardu min tashbihi to yanzu a yi bayani akan aqsamu tashbihi baiti na 83 fa bi itibari kulli rukunin فباعتبار كل ركن اقسما أنواعه ثم المجاز فافهما to ɓangaren arkanu kamar yadda muka fara bayani a wancan lokaci malamai sun kakkasa ita balaga zuwa kashi-kashi nau'i-nau'i la'akari da arkanu nata guda hudu da aka ambata to shi ne ce fabi itibari kulle rukunin la'akari da kowane rukuni daga cikin arkanu ɗin nan to ikisima anwa'ahu wannan alif aliful itilaki ce mana ikisim anwa'ahu an abin nan ɗinta ne saboda wazani ka raba nau'ukan tashbihi kashi-kashi kenan kaga tashbihin nan zai zamo kashi-kashi ko? tunda an ce ka kakkasa shi kashi-kashi amma fa bi itibari kulli rukunin la'akari da cewa kowane rukuni to ta fuskar ɗarafaihi ɗarafar tashbihi kenan sun ce kashi-kashi ne akwai tashbihu mufradin kamar da zai ambata bai mufradin wajen almushabbahu da almushabbahu bihi kowannen su ya zama mufaradi kalma ɗaya ɗaya misali ka ce zaidun kal asadi aga zaidun mufaradi ne ba jimla ba ne ko al'asad shi ma haka ko to ana samun wannan wani lokaci kuma tashbihi na zama wa murakkabi murakkabi mai ma'anan murakkabi shine ko dai a kamanta jimla da mufuradi ko a karanta mufuradi da jumla to wannan dai ya faru a waƙoƙi na larabawa a kamar yadda dai za mu je insha Allahu ta'ala to amma abin da ya fi yawa shine tashbihu mufuradin bi mufuradin wannan shi ya fi yawa a cikin zance musamman na alkur'ani in mun koma ga ayoyi na alkur'ani za mu ga shi ya fi yawa amma mun koma ga waƙoƙi na laraba za mu ga kuma tashbihu mufradin bi jimlatin ko bi murakkabin yana da yawa ko tashbihu murakkabin bi mufradin shi ma yana da yawa kwarai da gaske sannan ta fuskar shigar da adatu shi wannan kaɗin nan sun kakkasa su kashi-kashi akwai tashbihu mursalun akwai mu'akkad akwai baligun a tashbihul mursal shine tashbihin da yake an ambaci adatu din in ka ce zaidun kal'asari to wannan tashbihi ne mursal saboda ka ambaci ita wannan adatu din in kuma ka shafe ta to shi ake kira da tashbihi mu'akkad at tashbihul mu'akkad eh kamar ka ce zaidun al'asadu fi shaja'a zaidun al'asadu fi shaja'a sai ka shafe kafu din to kaga an samu tashbihi mursal an samu tashbihi mu'akkad ko amma ta fuskar wajahu shabahi suka sake kasa shi akwai balig akwai mujmal akwai mufassal mufassal shine wanda aka ambaci wajahu shabahi eh ko akwai adatu ko babu in dai akwai wajahu shabahi da kaga wajahu shabahi ga tashbihi to shi ake kira mufassal eh kamar zaidun kal asadi fi shaja'ati in kuma aka shafe wajahu shabahi to shi ake kira da tashbihi mujmal eh tunda an shafe ta in kuma aka shafe wajahu shabahi aka shafe adatu shabahi to shi ake kira da tashbihun baligun shine zaidun asadun wannan ya kai makwara wajen wajen mi wajen tashbihi to wannan shi ya fi ƙarfi ma kuma shi ya fi nuna balaga sama ga sunau'ukan da aka ambata na farko domin za mu ga cewa idan kasa a datu kasa wajen hushabahi kamar ka fito da komi a fili to hakoyo shi shi kuma balig wanda ya cika da balaga ya fi da sun yayi magana da lafuzza 'yan kaɗan amma kuma in za a yi sharhinta ma'anoni za su yi ta fitowa shi baligi bai da yawan kalmomi kalmomi ne 'yan kaɗan ne na amma an ce za a ɗauki alƙalami kuma a yi sharhi kuma za a za a ɓata takardu to wannan shi ne karkasuwar da malamai suka yi eh to sai a kiyaye su sai ce sun malmajazu fafhama to akwai homajazi yanzu an gawa magana akan me at-tashbihu za a shiga bayani akan al-majaz to wanda shi ma yana buƙatar fahimta kware da gaske ya ce al-majazu a luga asalinsa suna ne na bagiri ismul makan ne ana cewa jaza ɗariƙa ya tsallake godabe ko? shi yasa ko a hukunci na shari'a sai a ce abu kaza ja'izun abu kaza ja'iz ne ko ba haka ba ma'ana ba a hana ka kai ba kenan yawwa to wannan shine amma istilahi na malamai suka ce labzun a استعمل في غير ما وضع له بقرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي lafazi ne wanda aka aza shi a domin wata ma'ana wadda ba ita an ka aza lafazin don shi ba asali ba shi larabawa sun ka aza lafazin don shi ba a wata ma'ana kai kai amfani da lafazin don ka tabbatar da wannan ma'ana saɓanin ma'ana ta asali akwai ma'ana asali sannan akwai ma'ana wadda kai ka zo da ita sabuwa amma kayi haka ne saboda wata ƙarina saboda wani dalili kuma ba zai yi a ɗauko waccan ma'ana ta asali a bashi ba ba zai yi ba to wannan shi ake kira da almajazu shi ne an kai ta saɓani akwai cikin ƙur'ani ko babu cikin ƙur'ani don asali kowane labazi a yi amfani da shi akan yadda aka ɗora ma'anarsa ko labazin al'asadu laraba sun aza shi ne akan dabba hayawanin muftaris shi ne zaki to idan ka ce zaidun asadun ko to yanzu ka siffanta kai zaidu da asadun ka ce ra'aitu asadan ya haɗubu alal membari na ga zaki yana haɗu ba saman membari to asadu ɗin nan majazi ne yana iya ɗaukar ma'ana ta asali amma baiwa a bashe ta nan liƙari na saboda mi ya haɗu ba alal mimbari don dabba ba ta hudu ba bale hatta hau mimbari ko? eh to wannan ana kiran sada menene majazi ko ko kace ra'aitu asadan yusalli naga zaki yana sallah to shi ma wannan sai malamai su ce kai lallai a asadu din nan ba ma'anarsa ta hakika yake nufi ba ba ma'anar asali yake nufi ba yana nufin wani jarumi ne ya gani yana sallah kuma ba zai mu bashi ma'anar shi ta asali ba saboda karina yusalli don dabba ba ta mi ba ta sallah to shine wannan duk ana kiransa isti'ara an gane ka aro lafazi ka aza don wata ma'ana kuma bai yiwa a bashi ma'ana farko ba zai taɓa yiwa ba to sai malamai sun kai ta surutu a kansa shin wai akwai almajaz a luga ko babu wasu sun kore majazi gaba ɗaya sun ce gaba ɗaya luga babu majazi ga wannan sun sun yanka da faɗi wasu kuma suka ce akwai majaz ko ina duk abin da yake ya shafi larabci to akwai majazi akwai wanda ma sun ga ce dukkanin magana ma majaz ce su kuma su a kishiyoyin waɗancan sun yi waɗanga mubalaga su sakacinsu ya yi yawa wasu kuma suka ce a akwai majazi a sauran maganganu na larabci amma ba majazi ga ƙur'ani da sunna su kuma wasu haka suka faɗi kamar irin su shakka amin a shankete wayanda suka ce akwai majazi a babu majazi gaba da irin shekul islam da taimiyya su sun ce gaba ɗaya a larabci babu majaz gaba ɗaya babu majaz kuma sun yi haka ne saboda su baiwa wasu nusus kariya saboda su yan bidi'a irin su mu'tazila irin su jahamiya da makamantansu sun yi amfani da majaz dinnan suna ta tawilin sifofi har ya kai su zuwa ga karyata ganin allah ranar tashin alkiyama suka ce ba a ganin Allah babu azabar kabari da makamantansu to amma alƙaulus sahi akwai majaz a loga akwai majaz a ƙur'ani akwai majaz a hadisi sai dai abin da ya shafi sifofin Allah subhanahu wa ta'ala da abin da ya shafi gaibi to majazi bai shiga can la majaza fi sifati in ana magana sifofin Allah ba majazi duk sifar da Allah ya sifanta kanshi da ita ko ta tabbata daga annabi ya tabbatar mai to wannan sifa ana tabbatar ma Allah ita ba za a yi tawilinta ba amma duk abin da ba sifofi ba ko gaibi eh to ana iya samun majazi a ciki wannan shine ra'ayin wasu daga cikin malamai to shi ne ya ce fafahama ka fahimci wannan mufradun to shi majaz ɗin nan wani lokaci yakan zo mufradi kamar wancan da mun gaba da misali ko yawwa ra'aitu asadan ya khatubu alal mimbari ko ra'aitu asadan yujahidu fi sabilillahi kaga duk wannan majaz ne kuma mufuradi domin asadu kaga mufuradi ne ba murakkabi ba ko sannan au murakkabun wani lokaci kuma yakan zama murakkabi ma'ana akan kawo shi da siga ta jumla akan kawo shi da siga ta jumla kamar hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma ba ma wannan ba dai kamar misali ka ce ra'aitu zaidan yuqaddimu rijlahu al-ukhra wa yu'akhiru al-ukhra naga zaidu yana gabatar da ƙafarsa gaba sannan yana mayar da guda kuma baya mana ka gan shi yana taraddudi akan wani al'amari yayi ko kai yayi yayi ko kai yayi to wannan gaba ɗaya ibarat majazi ce don ba hakika ta ake nufi ba majazi ce ko kuma ka ce misali a lazamtu katafai zaidin na lizimci kafaɗin zaidu ma'ana ka tsare shi ko ka lizimce shi to shi ma duk wannan majazi ne ba haƙiƙa ba ne wataratan wani lokaci watara wani lokaci shi majazi ɗin nan ya kunu mursala yana zamowa mursal yana zamowa mursal a wisti'ara to me majazi mursal shine shine suka ce lafazi ne istu'mila fi gairi ma wudi alahu alaƙatuhu ghairul mushabahati lafazi ne wanda an ka aza amma alaƙarsa ba ta mushabaha ba ce ba ta kamanceceniya ba ce ba don ya yi kama ba don an samu kamanceceniya da ma'ana asali da waga ma'ana da aka kawo yasa aka kawo shi ba a'a kamar misali a faɗin allah ta'ala menene za mu ba da misali da shi kamar faɗin Allah ta'ala wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqan ko muna saukarwa ko kuma Allah yana saukar yana saukarwa gare ku daga sama arziki arziki bai zuwa daga sama an gane asbabun rizki su Allah ke saukarwa wa huwal matar to kaga sai aka yi itilaqul musabbabi ala sabab an gane al musabbab shine arziki asbabu shine ruwan sama saboda haka ba a saukar da arziki ko ka taba gana an sauko ruwan daloli to kakka zo fasara ka ce Allah yana saukan muku da arziki la eh wannan majaz ne ba hakika ake nufi ba don arziki bai sauka amma ana saukan muku da ruwan sama saboda ruwan saman nan dalili ne na samun arziki ciki za ku yi noma ku samu abinci to wannan abinci in kun noma daga sama ya hito ruwan za su sauka ciyawa ta fito dabbobi su ci su girma su hayyafa wannan duk daga sama ya fito to shine wa yunazzilu lakum minas sama lafazin rizqan dinnan majazi ne mursal majazi ne mursal kuma ba dan wata alaka ta mushabaha an ha kawo shi ba a kawai dai an yi ne saboda mubalaga an gane domin karina din al-inzalu minas sama tunda sababin sababinsa daga sama yake sauka shi yasa kawai an ka ambaci shi al-musabbab ɗin sai aka nuna kamar shi na ka sauka an gane wannan ko kamar faɗin Allah ta'ala wa atul yatama amwalahum shi ma wannan majazi ne ku baiwa menene marayu al-yatama jam'u yatimin ko eh ma'ana ku ba su dukiyoyinsu a lokacin da mi me ake nufi da ayin kenan sun rabu da mi maraici to sai aka yi isti'imalin aliyata ma'ana itibari zuwa ga abin da za su kasance zuwa gare shi don da sun balaga yanzu ba yata ma ba ne ta ga wanda shi ba ba jazi ne ko faɗin shi wancan bahadan nan da ya ce inni a rani a asiru hamra me alhamru shi ne giya ko ko duk wani abu wanda yake yana rufe hankali to ai ba giya yake matsawa ba abin da yake nufi ya ga yana mafalkin yana tatsa wato inabi a asiru inaban allazi sai ya kunu hamran don sai an tatsa inimi da wannan cimin shi ke komawa giya da shi ma wannan majazi ne na'am ba wai giya ake nufi ba giya yake tatsawa ba inabin in aka matse shi ruwan aka sa su aka rufe su aka ba su wani lokaci to su ne ke rikidewa sai su koma giya to shi abin da yake nufi kaga madadin ya ambaci inabi ko ruwan inabi sai ya ambaci giya to duk wannan ana kiransa da almajaz almursal ko faɗin Allah ta'ala can da suke cewa ya ji aluna asabi'ahum fi azanihim min as-sawa'iqi eh suna sanya asabi'ahum yatsu wannan sune asabi eh fi azanihim yanzu hankali na ɗauka a sa yatsu cikin kunne dan gwada dai ka gani to ashe kaga akwai majazi cikin qur'ani eh ko ba haka ba to amma sai aka ce asabi'ahum kuma aka kawo shi da jami alhali ya tsade ne kowa ke sawa ehe kaga sai aka yi itlaqul kulli wa iradatul juz'i wani sashe na yatsan ba duka ba dai an ce za a fassara ayan da ma'ana hakiki dukan yatsu suna sanya yatsunsu gaba daya asabi'ahum to amma a wani sashe na yatsun shi ne nan sama sai su sa su ɗan daɗe kusuwa su wannan shi ma majazi ne mursal wanda yana da yawa cikin alkur'ani an gane ko? kamar can wasu alil ƙaryata a shi ma suka ce alƙarya an ce alƙarya shi ne gari wanda akwai ginoni a ciki akwai gidaje akwai ɗakuna akwai itatuwa akwai komai wanda shi ne alƙarya amma sai aka ce ka tambayi alƙarya alƙarya ba ta magana ko to dole akwai wani abu da za a ƙaddara shi ne mi yauwa ahalar ƙaryati ko ahalar ƙarya su ake tambaya ko to wannan duk babin menene majazi ne a larabci duk zai shiga ciki duk a wannan kinaya ce amma dai duk yana iya shiga ciki amma wannan kinaya ce kamar yadda za a yi bayani sannan akwai alisti'ara banda almajazu wadda shi majazi da an kasa shi zuwa akwai almursal almajazul mursal sannan akwai kuma alisti'ara ita kuma isti'ara ita ce wadda mun ka fara ba da misallanta a baya ra'aitu asadan ya khuduba alal minbari ko ra'aitu asadan yujahidu fi sabilillah eh eh wannan duk ana kira shi da isti'ara to ita isti'ara din nan wani lokaci yuj'alu za zakat di'an awwila yuj'alu ana sanya za shi wannan na ƙarshen ma'ana na koma zuwa ga majazi kenan wani lokaci aka kawo shi an kawai matsayin da'awa awwila da za ka fassara shi da matsayin da'awa ma'ana ba don akwai shi ba so tari akan kawo majazi kawai iddi'a'an iddi'a'an ko عليكم السلام to sai ce wahaya ita isti'ara din nan in ismu jinsin istu'irala idan aka aro suna na jinsi aka sanya shi ya zamo al-musta'aru to asaliya wannan ita ake kira isti'ara asaliya duk sanda aka aro suna na jinsi kamar duk sunayen da aka yi amfani da su ɗazu kamar asadu asadu kaga suna ne na jinsi ko to wannan duk ana kiranta da isti'ara asaliya me yasa aka kira ta da isti'ara asaliya an kira ta isti'ara da asaliya saboda sunan da aka yi amfani da shi aka kawo ba mushtaki ba ne bayyawa a fidda fi'ili cikinsa ko ismul fa'il ko ismul maf'ul saboda suna ne na jinsi saboda haka in ka ce ra'aitu asadan ya haɗu ba alal mimbar to asadu a nan isti'ara ce asaliya wa in takun diddan in kuma jimlar da aka ka ‘yan abin da an hakawo kuma kishiyar sunan jinsi ne mana mushtaƙi ne to shi ne ce ta hakumiya ana kiranta da isti'ara ta hakumiya kuma ana kiranta da taba'iyya can da Allah maɗauki sarki ya ce fabashirhum bi azabin alim lafazin fabashirhum kaga ba suna bane ko to sai aka aro lafazin bushara madadin inzara madadin fa'an zirhum ko birhum shi ya fi dacewa da siyakin ga ma'ana ta hakika amma sai aka aro lafazin bushara saboda lafazin bushara ana amfani da shi ne ga abin da ke sa farin ciki to azaba mai radadi na sa farin ciki to fa bashirhum bi azabin alim wannan isti'ara ce ta ba iya ba asaliya ba saboda fi'ili aka aro fi'ilin nan da aka aro kuma mushtaqqun ne min al-masdar min bisharatin an ka tsago shi kaga yana da bambanci da a ce ra'aitu asadan misali ko na gami na ga zaki ko kuma can a da zaka iya kawo wani misali wanda zai kunshi suna na jinsi ba fi'ili ba ba ismul fa'il ba ba mazdari ba to an kira ta tahakkumiya saboda an yi haka ne domin a tozarta shi shine a tahakkum don a wulakanta shi da in yaji watakila labazin bishara zai yi tsammanin kama akwai wata rahama rahama to amma sai Allah ya ce a sai aka rufe da bi azabin ali kenan ko sun ji karon farko an ce fa bashirhum eh ga al'ada balarabe da ka ce fabashir ko abshir to zai farin ciki karon farko don ya sa akwai alheri ta yi amma sai ka ce mai bi azabin ali da wannan ta hakuman ne ta hakumiya kenan Allah ya sauwaka sannan ita isti'ara din nan wani lokaci ma takan zo da, da, harafi akan aure harafi a madadin harafi kamar faɗi Allah ta'ala ta fuskar fir'auna da ya ce wala usalli bannakum fi juzu'in nakhal to ai bi ba mahallin ta na ba nan aro ta na an kai domin a taslib akan yi ta akan yi yakan yi ta'adiya ne da ala ai wala usalli bannakum ala madadin ala wadda take tufidul ulu sai aka zo da fi tufidul zarfiya kamar ka ce za a tusa su ne cikin wannan kiraruwa na itace wanda ko ba haka ake nufi ba mubalaga ce kawai to kaga na an aro lafazin fi amma ana nufin ala to haka kaga zaidu ya tsare wani kila yana bin sa bashi ce wallahi baka daga sai ka biya ni bashi to sai ka je kana ba ka ce kai wallahi rake ba zaidun katifai gari mihi eh naga zaidu ya haye kafadun wanda yake biya bashi kai kaga me kake nufi ya tsare shi ya buɗa mai wuta sai ya biya shi bashi to wanda isti'ara ce ta ba'iya don rakiba nan da aka kawo menene ba hakiki ba ne don hakika shine ya haye can saman ka hudu ne ya zauna amma ba shi ake nufi ba ba shi ake nufi ba to hatta cikin hausa za ka samu ana akwai isti'ara a hausa ma ko to sai kinaya wa ma bihi lazimu ma'anan wa hawala mumtani'an kinayatun faqasim ila to duk abin da yake shi kuma an aza shi ne domin ma'ana wadda take lazimi lazimin ma'anar ake nufi ba ma'ana ta hakika ba lafazi ne aka kawo yana da ma'ana ta asali kuma yana ɗaukar wata ma'ana ta daban ta fuskar luzumi ba ta fuskar asaliya ba wa huwa la mumtani'an amma kuma yana yiwa ya ɗo ma'ana asali kun ga bambanci ne da isti'ara shi isti'ara bai yiwa a ɗora ma'ana asali bai yiwa saboda ƙarina ƙarina ita za ta nuni haka don ba yadda za a yi misali ra'aitu asadan yujahidu fi sabilillahi ka ce zaki kake nufi na hakika to sabanin kinaya ita kinaya yana yiwa ta ɗau ma'ana asali yana yiwa ya ɗau ma'ana wadda take ta lazimi wadda an ka aza harafin don a yi amfani da ita to shi ne ya ce kinaya to ana kiranta da kinaya ana kiranta da kinaya a wanda yana da yawa kamar misali faɗin annabi sallallahu alaihi wasallama da yake magana akan riko da sunna alaikum bi sunnati can ƙarshe da ya ce abdu alaiha bin nawajiz a ga hazihi kinaya eh kinaya ce eh haka faɗin Allah ta'ala wa biyaddat ainahu min al-huzni fa huwa kazim to me ake nufi وبيضت عيناه من الهزن me ya fassara ayan fil haƙiƙa ha to duk yadda ka gada ba eh to me ma'ana idanu ne suka yi fari kaga lazimul ma'ana kenan awa ba shi an ka ambata ba to haza kinayatun anil ama annabin Allah na ba a son a ce ya mankaci saboda kada jahilai su su wulakanta shi to shi yasa aka aje lafazin makanta ba a ce idanunsa sun makance ba sai aka ce wa bayyadat aynahu saboda rasulun ne min rusulillahi shine hikima نعم وهو الذي هو الذي في الغيب gaskiya ne to shi yasa duk sanda kaga abu a ƙur'ani akwai hikimar da tassa Allah ya kawo shi akwai hikima to wannan kinaya ce akan makanta to shi yasa babu ladabi in ka zo tafsiri za ka fassara da ma'ana ta asali amma sai ka ce wa haza kinayatun anil ama wannan an yi kinaya ne abinda ake nufi makanta amma ba a mace makanta ba me dalili saboda annabin Allah ne mai daraja mai falala to mutum in yana da girma ba kowace magana ake gaya masa ma yana da kyau mu koyi wannan ladabi musamman babin da'awa ko? yana da kyau a ɗauki wannan ladabi a dinga amfani da shi wannan zai taimake mu kwarai da gaske amma yanzu zaka je da wasu ke amfani da wasu alfaz hatta ga adabi sallallahu alaihi sallama zaka ga abin ba kyau ba kyau wanda lazimin magana zaka ga yana bayuwa zuwa ga kaskanta annabi sallallahu alaihi wasallam to duka magana in ta shafi annabin Allah to ko da ma wasu wurare kaga Allah ya zo da wata magana to zaka ga akwai wani dalili wanda ba dan shi ba da Allah ba zai ambaci wannan abin ba irin su wa asa adam rabbahu fagawa to akwai dalilin da Allah ya sayi amfani da wa'asa lafazin sabo Allah na da damar da zai amfani da wani lafazi to wa me yasa ya kawo wannan bai kawo wani ba tare da cewa shi annabin Allah ne kuma sai aka ce fagawa aka ƙara aka da aka ƙara kawo wata kalma wadda yake fihi shay'un hmm? akwai dalili waye zai iya gaya mana dalili amma da ya zo wajen annabi sallallahu alaihi sallama sai ya ce ma dalla sahibukum amma gaba to da ya je can wani wuri kuma sai ya ce wa waje daga dallan fahada to kaga yadda Allah ke abubuwa ko eh to suna nan cikin alkur'ani to ashe nan da Allah subhanahu wata'ala da ya ce wa wajadaka dallan fahada can ga wata aya yake cewa ma dalla sahibukum can an kore na an tabbatar to ya nuni kan cewa dalla din nan ba hakikaninsa ake nufi ba ba ma'anarsa ta asali ake nufi ba inda ma'anarsa ta asali ake nufi to ba za a je wata aya kuma a kore ba shi da suka ce dalla anan shine adima shari'a Allah ya same ka babu shari'a tare da kai fahadaka bir risalati wa shari'a fahadaka ana nufin aka baka manzanci kuma aka baka shari'a eh don ka zo ka ce Allah ya same ka batacce to kai ka bace eh manzon Allah bai taɓa bacewa ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to annabi adam ba ku ba da amsa ba tare da cewa annabawa ma'asumai ne dukkanin annabawa ma'asumai ne amma shi gashi nan allah ya ce eh abin ba daɗi ko to ƙur'ani ne ya za ka yi tunda Allah ya bada to ashe kaga akwai wani abu eh na'am to ina wani mm. annabi na kuskure annabi adam annabi ne nabiyun ne mukallam so to in ba mu tsaya mun bi ƙur'ani a hankali ba sai mu samu matsala shi yasa sanin balaga zai taimake ka wannan duk malamai sun yi ijimai annabin Allah bai sabon Allah haza mujma'un alaihi to ba su san da wannan aya ba sun kai ijimai ko ko annabi Adam bai cikin annabawan Allah yana ciki ashe kenan labudda fihi shay'un to kowa ya je ya tadabburi zuwa gobe eh to akwai akwai gobe kowa ya je ya tadabburi eh babu wata banna da za a yi ai ba a gama balagar ba za a dawo a dora ko gobe kowa ya je ya wasa kwakwalwa ya yi tunani wala Allah wani ya yi mai Allah ya mai fatahi ko da cikin mafalki ne eh wannan kawai ina so in nuna muku a hikimar balaga kuma hikimar da tassa malamai suka dora ilimin balaga zai taimake ka hatta wajen fahimtar ma'anar magana da kuma yadda za ka haɗa maganganu idan sun kallu sannan in ka ji magana za ka tsaya ka kalle ta shan aza lafazin ne bisa ga hakika bisa ga asali ko kuwa idan aza shi bisa ga ma'ana ta hakika shi kenan in kuma aza shi bisa ma'ana ba ta hakika ba sai ka kalli to me masababu me dalili me dalili insha Allah gobe in ma haɗu sai mu ƙara tattaunawa to ila iradatin nisbati aw nafsi sifa aw gairi hazaini ijtahid an ta'arifa to malamai sun kakkasa ita kinaya ɗin nan kashi-kashi wani lokaci akan yi kinaya ana nufin iradatun nisbati ma'ana jingina al'amari zuwa wani al'amari kawai misalin na maha kawo farko ɗazu na annabi yaqub wa biyaddat aynahu min al-huzni fa huwa kazim to wannan ana kiran shi da kinayatu nisba ko iradatun nisba an jingina farin ido amma kuma ana nufin makantan idon haka iradatu nisbatin ko iradatu amrin bi amrin au nafsi sifa wani lokaci kuma haƙiƙanin sifan ma ake nufi za a yi kinaya din ana nufin haƙiƙanin wannan sifa din ba wai wani abu ake nufi sabo ba kamar misali ka ce zaidun kasirun ramadi bi ma'ana zaidu yana da yawan toka a gidansa hazihi kinaya zai iya ɗaukar toka ta hakika zai iya ɗaukar kuma ba ba wannan kake nufi ba to wannan sifa kake nufi sifa shi zaidu din ba wani al'amari ne kake son ka danganta da wani al'amari ba ma'ana kana kinaya ne kan cewa zaidu mutum ne mai yawan dafa abinci domin taron baki shi abin da kake nufi sai ka ce kasirun ramadi ko ka ce a zaidun tawilun najadi zaidu gidan takobi ne dogo ne a ga hazihi kinaya zai iya yiwa hakika kuma yana iya ba haka ba me ma'ana mi kake nufi dogon mutum ne don in gidan takobi ya zamo dogo shi ya zamo gajere ko ta yaya kai akwai bi akwai matsala ko yawa ko ta yaya kai abin ba ba daɗi eh to wannan yana nan da yawa cikin alkur'ani kinaya kuma tana daga cikin abubuwa na fasaha da larabawa suke amfani da shi an gane wannan ko haka in ka koma ga hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ma wannan yana da yawa annabi yana amfani da kinayoyi daban-daban annabi sallallahu sallama a wani hadisi yake bayani kan saduwan namiji da mace ya ce izalta kalhita na faƙaɗi wa jabal gusulu duk sanda an ka samu kaciyoyi guda biyu suka haɗu to wanka ya wa jaba hazihi kinayatun anil jima'i madadin a ce in namiji ya sadu da mace wanka ya waje ba to sai ya ce in kaciya guda biyu suka haɗu da kaciyar namiji da kaciyar mace ko wancan da yake cewa za jalasa bai da shu'abi hal arba'i sun majahadaha faqad wajaba al-ghusl wa in lam yunzil to hazihi shi ma kinayatun anil jima'i kaga ba a fito karara an faɗi jima'in ba ko can cikin ƙur'ani aula masu man nisa haza kinaya kinaya to an rijima aw jaa ahadukum al-gha'it haza kinaya ma huwa al-gha'it shine wuri mai taushi duk wurin da adda taushi mai ni'ima shi al-gha'it to ba shi ake nufi ba ana nufin wanda ya biya bukata ce ya yi kashi ko wani abu wanda ya kama da wannan kama fitsari amma sai aka ambaci wurin da ake yin abin madadin ambaci abin madadin a ce in ɗayanku ya je kashi ba haka Allah ya ce ba in ɗayanku ya je wani wuri mai taushi saboda larabawa in za su yi kashi tun a wannan lokaci sukan nemi wuri mai taushi wanda ba hako ba shine al-gha'id wuri wanda ba bako ba mai taushi da sauransu sai su je can su biya bukatarsu to kullu haza kinaya dukkanin shi kinaya ce alaikun zala na'am kashi to kun je ina laraba ok to shi na an haka oke na ko to sai a kawo tun da an samu eh na'am me ce al-ghaiz huwa allazi natakallama anhu wuri mai taushi shi al-ghaiz ko wala allahu ya namu wala allahu ya namu ko kashi in na adam ne laraba sukan kira shi da arraji'u eh bil'ain in kuma na dabba ne su kira shi da arraus to wannan shi ne to kaga sai Allah ya bai ambaci shi arraji'i din ba sai ya kawo al-ghaid to wannan kinaya ce to yana da yawa in an ce ɗaya ka fidda kinaya ko cikin suratul baqara ɗaya sai ka rubuta littafi mai shafi dubu suna nan da yawa suna nan da yawa Allah ya yi ta amfani da su to sai malam ya ce augaire hazaini wani lokaci akan kawo kinaya ba da waɗannan abubuwa ma guda biyu ba ya danganta gwargwadon manufar shi mai kinaya ɗin ijtihid ka yi ƙoƙari an ta'arifa ka san wannan abin da ake ƙoƙari a yi maka bayani a kansa domin babin kinaya yana daga cikin babuka masu faɗi ƙwarai da gaske yana cikin babuka masu faɗi misali can Allah ta'ala da yake cewa kai kinayoyi na da yawa fa a da yake cewa waqfid lahuma janaha dhulli min ar-rahma waqfid lahuma janaha dhulli ma'anarsa ta hakika ta asali shine kai ƙasa da fiffike na kaskanci na adam na da fiffike kuma sai aka ce na kaskanci lahuma ga su iyayen to kenan wannan ya nuni aka ba ma'anarsa ta asali ake nufi ba to haza kinayatun an tawadu'i lil abawaini abinda kawai ake son a nuna maka ka zama mai tawadu'u ga iyayenka to sai aka yi amfani da janahar zulli ɗan adam bai da wani fifike na ƙasƙanci sannan can Allah yana cewa wala tusair haddaka linnas haza kinaya azihi kinaya eh me ma'anar ayat al-ma'an al-asli ثم نأتي إلى الحق... إلى المجازية ko ilal majaz ku yi shiru duhu kuna wa'azi ku ji tsoron Allah fa ittaqullaha ya jama'a antumul wa'azu wa hadhihi al-ayat wannan ayoyin ba sababi bane muna jin ku kuna jin su saman membari kuma ga su ana tattauna akan su amma kun labe na a adami sai da yin ba daidai ba ne kaga yin ba daidai ba ne sai a gyara na'am ai to ai ba tambaya an kai ba koho an ka baka ai ai can ma can ma da kake yi ga mambin bari ana samun wasu malamai wurin wani lokaci ko ai duk guda ne eh na yawwa suna suna jotin ko saboda haka da zai zo ya hau mimbari ya yi wa'azi ya ja ayoyi ya wahalar da alaran momi a shiga can a fitana a shiga can a fitana eh so ka gani kuma ayoyin ga suna ba wasu sababbi na waɗanda an kai wahayi yau ba an san su an karanta su an sha fassara su tattaunawa ce muke yi ta ilimi muna ƙara ba juna sani ne na eh me ya kunda kuki shi ne khaddu a larabci? eh wannan shi ne alma'an al'asali? ta me ma'ana almajazi don ba shi Allah ke nufi yanan ba yawo ku daidai shi tsoro ba da ba to wannan to duka dai wannan kinaya ce da Allah subhanahu wa ta'ala yake yi saboda al'adar ɗan adam idan bai son abu to za ka ga ya juya masa baya ya ka ga ya juya masa baya wannan alama ce na cewa bai son abin nan ta yadda ya nuna ko kallon ma bai son yi bai ma ishe shi kallo ba to sai Allah ya amfani da wannan sau da daga cikin sifofin masu girman kai masu jiji da kai ko to sai Allah ya amfani da wannan lafazi domin a ƙara bayyana zargin girman kai da kuma jiji da kai to madadin a ce ɗaya ka yi tawadu to sai aka kawo maka siffar masu girman kai na wulaƙanta mutane to wannan dai kinayan nan a takaice dai an fahimce ta kuma an yi ta kawo misalai da dama za mu iya takaitawa a nan insha Allahu wannan kenan in mun kalli abubuwa da dama da suke ta faruwa a yau to nisantan mu ga wa'annan ilmomin shi yake haifar da wasu abubuwa shi yake haifar da wasu abubuwa akwai ayoyi da dama in zaka fassara su da zahirin su bisa ga hakika sai ka ga ma'ana ba za ta fito ba ko ba haka bane ashe akwai buƙatar komawa ga ulumu na larabci su za su taimaka mana domin mu gano yadda ake fahimtar magana in an yi ta san abu kaza tashbihi ne kaza isti'ara ne kaza kinaya ne wannan zai taimaka kaza majaz ne da sauransu wannan zai ƙara taimaka maka ma ka fahimci ga abin da ake nufi ga aya to Allah ya taimake mu a ni shawara ta kawai mutum ya yi ƙoƙari dai duk abin da zai faɗa ya san ya san abin da zai faɗa kada ka kuskura ka kawo abu babin zato wai ina gani ko ina tsammanin hadisin ga ya inganta ko yana cikin litta karkai wannan in ba ba ka da tabbas to ko ambata ce kakai bari haka yi ta haƙiƙi wadda duk buɗe ƙofa ne na mutum ya faɗa cikin kuskure inda wasu da dama suke faɗawa yanzu eh ko ba haka bane hidimarsa saboda haka yanzu mu saman makamma mafita ita ce muke akan ta yau yanzu irin su malam abdullahi da ba karatu sun kai ba ai ba za su iya wannan aiki ba ko ba haka ba ne shi tun ranar da an ka haife shi a mahaifinsa ya naɗa mai sunan malanta tun ranar da an ka haife shi ya same suna da al'ustas kuma sai suna ya rinjaya ya bi shi da ka ce al'ustaz ka yi shiru to abinda ake nufi shehu abdullahi in ka ce a shehu ka yi shiru to ana nufin shehu usman in ka ce amirul mu'mini na ka yi shiru ana nufin muhammadu bello to haka aka rarraba abubuwan kala-kala sau da haka ba wa'azi ke da illa ba karo su ce an ba su tsoro jiya ko? to ai akwai na awam sai ka sai ka koma can shi kenan eh amma wa'azu irshadin ka ai kaga sai a hankali wa'azu irshadin to sai mu bar babe na ƙarshe insha Allah ta'ala a mun dawo sai mu abin nan in akwai yiwuwar bayan magarib a dora ko guda aka yi sai a rufe har zuwa gobe gobe insha Allah za mu yi kokari mu ga mun kammala سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته